بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yace sun masallaitu salatar fajiri sabaha kamsina lailatan ala zahari baitin min buyutina fa baina ana jalisun alal halin lati zakara Allah ta'ala minna qad daqad alayya nafsi wa daqad alayya al-ardu bima rahubat سمعت صوت صارخ أو فاعل سلع يقول بعلى صوته يا كأب ابن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي وبشرونا وركض إلي رجل فرسا وسعى ساء من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكانت الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستأرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتانك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كأب لا ينسى حال طلحة قال كعب لما فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مز ولدرك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه وجه كدعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلئ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعد مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا بما ابتلاني الله تعالى والله ما تأمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya qala wa anzala Allah ta'ala لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رهبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما أنعم الله علي من نعمة قد بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صديقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كأبو كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قيل منهم رسول الله قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه ذلك قال الله تعالى وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا أمن حلف له وأتذر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه الحمد لله bismillah rahman rahim kabu ibn malik radiyallahu anhu bayan yi magana akan zaman da yi da cewa iyalin su tafi gida kasa sake masa wani gudunmawa kasi masa hidima aka ce je roƙi annabi alaihi ko ya bari kamar yadda aka yi wa irin su hilali ibn umayya shi kuma ce ba zai yi ba saboda shi ne saurayi ya karancin shekaru a ciki kar ya je garin yin haka kuma abu ya taɓarɓare gaba ɗaya a ce ma matar tasa ta sauku to yana cikin haka ya ce ya zauna bayan an ce matar ta sake mara hidima kuma ya ƙi yadda ya je ya roƙi a ba shi dama ce mara hidimar bayan wanda ya ce ya zauna dare guda goma da haka sai aka sami cikar kwana hamsin kenan dace an sami dare arba'in tun lokacin da aka hana musu magana to sai da ya zauna haka kwana goma a kan wancan ashirin arba'in din sai aka samu kwana hamsin suka cika to da suka cika shine ce sun masallaitu salatar fajiri sai ne sallar asuba sabaha kamsina lailatan safiyar cikar dare na hamsin ala zahari baitin min buyutina wato a kan bene daga gidajenmu yana kan benensa ya yi sallar asuba fa baina ana jalisun alhali ni ina zaune bayan ida da sallah alal halin lati zakara Allah ta'ala minna muna zaune akan halin da Allah ya faɗa namu an Allah da kansa ya faɗi irin yadda suka shiga yana ciki wannan halin shine qaddaqar alayya nafsi zuciyarsa ta kuntata wa daqar alayya al-ard bima rahubat kuma duniya duk da fadinta ta kuntace ni bata kai koko a guri na ba na rasa inda zai saka kaina yace yana cikin wannan halin sami'tu sauta sarihin sai na ji muryar mai wato mai shela haufa ala sal'in akan dutsen sal'u ya kulu bi ala sautihi yana faɗa da maɗaukakiyar muryarsa ya ka ababna malikin abushir kaba dan malik albushirinka ya ce ina jin wannan fakarartu sajidan sai na faɗi ina mai sujada sai ne sujada akwai darasi ga mutanen yau mutumin yau yara da manya an ɗauki ɗabi'un kafirai ɗabi'u marasa kyau duk abin da ya faru mai kyau abin da za a yi ihu sai ka ji an kama ihu gida da yara da manya maza da mata wayan alheri ya samu ihu ake wanda ba mu gaji wannan ba a ƙasan nan dama asalin musuluncin abin alheri ya samu sujada ake sujudu shukuri saboda haka yace sai na faɗi mai sujada ya kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya gode masa saboda Allah ya cancanci a gode masa saboda shi lissana'i ahad ya yi halitta ya yi mata ni'ima yana yi wa halittarsa ni'ima da ba ta da iyaka saboda ka kowa gode masa ike shi isa daga cikin sunayensa akwai alhamidu alhamid wanda cancanci godiya ko ta wani fuska ko a ina gode masa korin ake hatta ra'adu Allah ce yusabbihu ra'adu sai ce bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wanda suke dauke da al'arshi da wanda suke kewaye da shi Allah ce yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu kullun godiya ake masa so wanda yahuna lil hamdi halu ya cancanci a gode masa shi yasa a musulunci duk wata harka sai kaga an tsarma godiya a ciki in alheri ya samu sai ai godiya ga Allah subhanahu wata'ala in ka ce alhamdulillah ko kai sujada ka ce alhamdulillah abu biyu ka tabbatarwa da Allah duk wanda ya gode wa Allah ya tabbatar da abu biyu na ɗaya ya tabbatarwa da Allah kamala Allah cikakke ne ba shi da tawaya sannan ya tabbatarwa da Allah jamala abu ne nasa mai kyau babu wani abu mummuna tare da shi subhanahu wataala shine alhamdu cewa yana da kamala ta ni'ima yana da kamala ta isa yana da kamala ta iko yana da kamala ta irada yana da kamala ta rahama yana da kamala ta adalci komai nasa ya ji sannan jamilun yuhibbul jamala komai nasa kyakkyawa ne shine badi'us samawati wal ardi sama da ƙasa ɗan ƙasa ta yi yi wa duniya ado a ƙasa da ganyayyaki da tsirrai da faranni iri-iri da fulawa iri-iri ya yi tsuntsaye iri-iri kaga irin su zalaidu kaga irin su dala kaga irin su ɗawisu da makamantansu kai daga gani ka san me wannan jami ya kuma ɗan ɗasa komai sannan sama zayyana sama a duniya ya yi mata ado bi masabiha da wa'yansu taurari ga sunan iri-iri komai haka Allah ya tsara shi saboda haka in ka ce alhamdulillahi ka tabbatar masa da sifatul kamali ka tabbatar masa da sifatul jamali ka tabbatar masa da sifatul jalali in kuma ka ce subhanallahi kuma na zatahu anin naqais ka tsarkake shi daga dukkan wata tawaya yasa musulunci ya sarka wannan godiyar a kowace irin harka ta rayuwa in daga bacci ka tashi sai ka ce alhamdulillahi lazi a hayana ba a dama a matana wa ilaihin da shuru in ka ci abinci ka gama sai ka ce alhamdulillahi in ka sha ruwa ka gama sai ka ce alhamdulillahi ko aikin haji ka je labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika sai ka ce innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak huwa lil hamdi ahadun ya cancanci a gode masa duk abin da ya faru na ni'ima faduwa ake a gaisuwa a gode masa ba ihu irin na maguzanci da mutanen yau suka ɗauka suke ba ya kamata mu tarbiyyanci 'ya'yanmu da matanmu a kan girmama ubangiji subhanahu wata'ala da tafiya a kan gwadabe na musulunci duk annabawa haka allah ya ambace su na ibrahim alaihi salam ce alhamdulillah zai wa habali alal kibari me isma'il wa ishaq duk sauran annaba haka yake faɗa wannan ya ce kaza wannan dukkanin su sai da Allah faɗi ne suke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya da san makamantansu to shi isa ya fadi yi wannan sujada ta godiya ga Allah wa arabtu annahu qad a farajun sai na san budi ya zo dama in musifa ta zo in aka janye ta to shine budi sai ce fa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasa sai manzo Allah mai tsira da muncin Allah ya sanar da mutane bi taubatillahi azza wa jalla alaina da karɓar tuban da Allah maɗaukakin sarki ya namu Allah ya karɓi tuban mu hina salla salatul fajri yayin da ya idar da sallar asuba daman ya gama yakan juyo ya fuskanci sahabbai rawanullahi alaihim to in suka kalle shi suna ganin ajmalu insanin fil kauni mafi kyan mutane a alam gaba ɗaya ba wai cikin mutane abinda Allah ya halitta bai taba halittar abu mai kyau irin annabi alaihi salatu wassalamu ba da zubi da dukkan wata baiwa da Allah ya yi to in ya juyo din za su haɗa ido da shi suna kallon sa wannan kadai yasa sukan yi rigirgi wajen shiga sahon farko kuma gashi da kyauta wacce take ba irin wadda ake iya yi ba saboda haka shi annabi alaihi salatu wassalamu aulahu maulahu kullal adaya wa adnahu wa a'lahu yana kyauta ta kudi alaihi salatu wassalam sauran mutane Allah yakan kaddara su ma suna kyauta ta kudi amma ba mai kyauta da aljanna yana da da sallah kawai juyo sai ce abubakarin fil jannati umaru fil jannati usmani fil jannati علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة سعيد بن زيد في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة kaga kyauta ce da shine a alahu kenan abin da ba mai irinta to yakan yi irin haka da aka suke so su zauna a gaba to ran yana ijarwa yana juya sai ya ce yau Allah ya karɓi tuban ka'abu ibn malik da hilali ibn umayya da murarati ibn rabi shine ma'anar wannan shine salatul fajr ana samun wannan fazahaban nasu yubashirunana sai mutane suka shiga mana albishir daman shi musulunci yake so yin albishir baya son fadar mugun abu idan abu ya taso mara kyau mara daɗi ko na rashi ko na wata asara to masu hankali sai a dinga kewai-kewai wane kai za ka faɗa wane kai za ka faɗa ba a iya faɗa mutumin yanzu kuwa babu abin da yake so ya fara sanarwa sai sharri sai wanda Allah ya kiyaye an an yawo ka sai yana ganin ka sai baka san an yi kaza ba to a ina na sani kawai sai kwatsa maka irin yadda mutanen yau suke yi da yawa in kiyama ta tashi mutane za su gamu da hukuncin kisan kai don da yawa irin lafazin da ake faɗa mutane sakonni na ban tsoro na musifa yakan sa mata da dawa su bari wanda duk yi faɗi wannan wacce ta bari a nan ko ya sani ko bai sani ba in kiyama ta tashi shi Allah zai kama da hukuncin ya masa hukuncin zub da wannan ciki to da haka wajibi ne mu iya bakin mu kululin nasi husna ba mu dinga magana yadda muka ga dama ba abin da aka samu da shi albishir duk abin da yake na albishir ne shi ake da kai sauri ka faɗa amma abin da yake na shari ne i ƙoƙari ka janye kanka kuma in za ka faɗa ka saita shi ka saisaita shi ka rage zafinsa in yana kashi ɗari ka ƙoƙari ka mai da shi kamar ashirin kafin ka shigarwa da wanda za ka gayawa ta fuskar da hankalinsa ba zai tashi ba to wannan shi ake bukata saboda haka mutanen kirki ne suna jin wannan sai suka bazama suna ta binsu suna yi musu albishir faza haba kibala sahibai ya mubashiruna ɓangaren abokaina guda biyu hilali ibn umayya wa murarat ibn rabi radiyallahu anhuma sai masu albishi suka yi katarninsu a guje wa raqada ilayya rajulun farasan ni kuma sai wani mutum ya sukwani shine raqada ya sukwani farasan godiya wasa asa'in mai gudu da sauri min aslama shi kuma ya tashi a guje ƙibali fuskar da nake ya doshi gidanmu wa aufa alal jabari da ya ga kamar abin zai masa jinkiri sai ma zai hau dutse sai ya tilla da ƙarfi ya ce ka abu ibn malik abu shir fakana sautu asra min faras sai zama na muryar ta fi godiye sauri kafin godiye ta zo muryar ta riga ta zo shine ya faɗi wa nan sujada falan ma ja anil lazi sami'tu sautahu yayin da wanda na ji muryarsa ya zo min yubashiru ni ya nemin albashin da za'atu lahu saubayya sai na cire tufafina da nake tattare da su faka sautuhu ma iyahu sai na rufa masa su kwance mayafinsa da kwarjali sai sa masa bibu shirahu saboda wannan albashir ɗin da imun sai na cire kaya na na sa masa wallahi ma amliku gairahu ma yau mai izin na rantse da Allah ba mallaki waninsu ba a wannan ranar amma saboda manna ya sa ne haka wasta artu saubaini sai na nemi aran tufafi guda biyu falabis tuhuma na daura wan dalakatu sai na tashi hata ammamu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ina neman inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya talaka ne nasu faujan faujan mutane suna tattara ta bundu bundu yohanni uni suna ta mun albishir suna ta mun munna suna ta mun munna suna ta mun munna bit taubati da tuban da Allah ya karba namu waya quluna li suna ca da ni li tahanaka taubatullahi iyaka muna maka munna da tuban ubangiji da ya karba alaika gare ka ina ta gamuwa da wannan wa'annan su tare ni sai muna maka wannan na karɓar tubanka hatta da kaltul masjida har sai na shiga masallaci fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas sai na ga manzala mai tsira da mancin Allah yana zaune haulahu nasu mutane sun masa ƙawanya faqama talhat ibn ubaidillahi radiyallahu anhu sai talata dan ubaidillahi daya daga cikin goma da aka yi albishir da aljanna radiyallahu anhu sai ya miƙe yuhar wilu yana sassarfa hatta safaha ni haye musafaha da ni wa hanna'ani kuma ya mummunna wa allahi ma qama rajulun min al na gairuhu na rantse da Allah a cikin masu hijira kaf ba wanda ya miƙe ya mun wannan godiyar ya mun wannan wanda ban da shi fakana ka'abu layan sa hali dalha ka'abu ya ce har abada ba zai manta wannan abin da dalha dan ubaidillahi ya masa ba qala ka'abu ka'abu ya ce falan ma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da nabi manzo Allah mai tsira da mancin Allah sallama qala sai annabi ya ce alaihi salam amma kafin azuwan da ya faɗa sai da shi ya shigo da jumla itiradiyya ya faɗi wani abu shi ka abin ya ce wa huwa ya burku waje uku minas suro fuskarsa tana kyalkyali alaihi salamu saboda farin ciki to me ya ce sai ce abushir bi khairi yawmin marra alaika ina yi maka albushi da mafi alherin rana da ta taɓa cewa a kan ka muz wala darka umuka tun daga ran da mahaifiyarka ta karɓe ka zuwa yau yau ita ce yana tafi kowace rana alheri a gurinka fakultu sai na ce amin indika ya rasulallahi amin indillahi daga gare ka ne ya ma'aikin Allah ko daga Allah ne kansa kala la sai annabi alaihi ce a'a ba daga guri na bane bal min indillahi azza wa jalla daga Allah ne mai girma da buwaye wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza surra manzala mai tsira da manci Allah ya kasance idan aka faranta masa rai ko ya shiga farin ciki istanara wajahuhu sai fuskarsa ta yi haske hatta ka anna wajahu qid'atu kamarin har sai ka tsammaci fuskarsa wani yanki ne na wata saboda haske fal fal fal fal fal haka take wa kunna na'rifu zalika minhu mu mun kasance mun san haka daga gare shi in dai farin ciki isa to za ka fuskar tana walwali fal fal fal fal kamar wata falamma jalastu bayna yadayhi qultu yayin da na zauna a gabansa sai na ce ya rasulallahi ya ma'aikin allah inna min taubati yana daga cikin tuba na da na ce na tuba kuma na daina duk abin da na yi na faɗi gaskiya to daga cikin ƙarin bayani akan tuba an akhali'a min mali zan fita daga cikin wani abu na dukiyata dukiyata kaf zan cire ta daga hannuna in ba da ita sadakatan ilallahi wa ila rasulihi sadaka domin Allah da manzan Allah sallama zan tattara dukiyata in bayar gabaki ɗaya in zara hannuna in wanke shi ba ni da komai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi sallama amsik alaika ba'ada malika sai ce riƙe shashen dukiyarka fa huwa khairul laka shine yafi gare ka shi ma nan ana son kar mutum ya tattara dukiyarsa ya bayar gaba ɗaya domin in yana raye kar ya bada ita gaba ɗaya domin watakila kuma zai da yana roƙon mutane wani kuma watakila zai zai iya ƙarfin hali ba gaba amma wanda zai iya ƙarfin hali ana iya kyale shi sai na abubakar na shi in ya tattara dukiyarsa kaf in ya kawo in annabi alaihi ce mai kabar wa iyalinka sai ce na bar musu allah da ma'aiki sai annabi ya shiru alaihi ya san halinsa ba zai ce masa komai ba amma wa'in sai kan ce da su a'a ikaza ikaza ikaza wani kuma yana ganin ajali ne izo ba dukiya zai sake tarawa ba kada ya kundume ta ya bare ba bayansa ba su da komai to don haka yake irin wannan alisana sai ce rike shashen dukiyarka shi ya fi alheri gare ka wa qultu sai na ce inni umusiku sahami allazi bi haibara to ni zan rike rabona na haibara haibara da aka je aka sami nasara akwai gonaki da aka samu to an rarraba musu wuraren noma wannan ƙasar ya ce to ita zai rike in ya rike ta zai dinga noma abin shigowa zai dinga shigo masa sai ce wannan zai rike ma duk sauran abin da na mallaka na kaduri na riga na ba da su annabi ya kyale shi akan haka alayhi salam wa qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala inda ma an jani bi sidiki hakika Allah madaukin sarki ya tserar da ni ne saboda gaskiya gaskiyar da na faɗa da ita Allah ya tserar da ni wa inna min taubati kuma yana da cikin bugu da ƙari yana daga cikin tubana Allah uhaddisa illa sidikan ma tu ba zan ƙara faɗar wata kalma ba sai gaskiya muddar ina raye fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina na rantse da Allah ban san ɗaya daga cikin musulmi ba abulahu Allah ta'ala fi sidil hadisi wanda Allah maɗaukin sarki ya jarrabe shi da faɗar gaskiya kuma ya gamu da abin da ya gamu da shi munzu zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato mun lokacin da faɗa manzala mai tsira da mancin Allah ban samu wanda Allah ya jarrabe shi ba a hasana mai mabtala ne Allah ta'ala fifici daga ko mafi kyau daga abin da Allah ya jarrabe ni da shi ba wallahi ma ta'ammatu kizbatan na rantse da Allah ban ƙara ban taɓa ganganta ƙarya ba mun zuƙurtu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila yawmi haza tun daga ran da na faɗa manzo Allah mai tsada da mace Allah wannan har zuwa ranar da nake faɗar wannan wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya ina ƙaunar Allah ya kiyaye ni cikin abin da ya saura a rayuwata ƙala kabu ɗan malik ya ce fa'an zalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya ita ce laƙatta ballahu alan nabi wal muhajirina wal ansarin lazina taba'uhu fi sa'atil usrati hakika Allah ya karɓi tuba ya ɗaga darajar annabi alaihi salatu wassalam ya kuma karɓi ta ɗaga darajar muhajiruna masu hijira ya ɗaga darajar ansaru su ne wanda suka ba annabi alaihissalam cikin lokacin tsanani to aka dinga karanta ayar har annabi alaihissalatu wassalam ya zo innahu bihim ra'ufur rahim ya ce usra ce ko sa'atul usra lokacin tsanani har sai da ya zo cewa Allah innahu bihim ra'ufur rahim gare su waɗannan mutane wato ga annabi alaihissalam ga muhajiruna ga ansaru to ubangiji bihim ra'ufur rahim mai rangwame ne ko mai jin kai ne gare su sannan wa ala salasatin lazina kullihu sai ko mutum uku da aka faɗi annabi alaihi salam aka faɗi muhajiruna aka faɗi ansaru sai kuma aka ware wa'ansu mutum uku aka ce haddasu su ma taballahu alaihim allazina khullifu wanda aka dakatar aka ce ka a ƙara magana da su kar ƙare wani ya sake ce musu ta tafar balle a sauke ko sallama suka yi ba wanda zai ce su wa alaikum assalam hatta iza daqad alaihim al-ardu bima rahubat har ta kai lokacin da ƙasa ta yi musu kunci duk da faɗin da take da shi da yalwatarta hatta balaga har sai da an aka zo yattaqullaha wa kunu ma'as sadiqina ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya ya karanta wani aice ga abin da ya sauka a sanadin su qala ka abun ka abu yace wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qaddu na rantse da Allah ubangiji bai taɓa min wata ni'ima ba da ɗai ba da izhadani lahu lil islami baya ga Allah da ya shirye ni ga musulunci bayan shiga ta musulunci Allah bai taɓa min wata ni'ima ba a azama fi nafsi wacce tafi daraja da girma a zuciyata min sidiki rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fiye da gaskata gaskiya ta da ne wa manzon Allah mai tsira da wancan Allah Allah a kona kazabtuhu fa uhlika ya zama na nayi masa ƙarya ko fa a halika na halaka kama halakar lazina kazabu kama wanda suka yi masa ƙarya suka halaka inna Allah ta'ala qala lil lazina kazabu Allah madaukakin sarki ya faɗa yayin wato ga waɗanda suka yi ƙarya hina anzalal wahaya yayin da Allah ya saukar da wahayi abinda Allah ya faɗa a kansu shine sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abin da Allah ya taɓa faɗa wani makaluki shi Allah ya gaya musu faƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce sai halifuna billahi lakum da sanne za su yi rantsuwa ga Allah gare ku da Allah gare ku idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo gurinsu li tu'ridu anhum domin ku kauda kai ku bar su fa aridu anhum to ku kauda kai ku bar su innahum rijsun dukkaninsu dauɗa ne wa ma'awahum jahannamu makomarsu kuma jahannama ce jaza'an bima kanu yaksibuna shine sakamakon abin da suka kasance suna tsurowuta ya halifuna lakum su ne muku rantsarantse litardau anhum don ku yadda da su fa in tardau anhum in kuka karbi zahirinsu kuka yadda da su fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqina Allah shi ba zai da mutanen da suke fasikai ba wato wannan shine mafi sharran abinda Allah ya taba faɗa wani makhluki qala ka abun sai ka abu yace kunna khullifna ayyuha salasa mu an dakatar da mu mu mu uku din nan min amri ulaika allazina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina halahu lahu daga cikin al'amarin wanda a yanzu Allah mai tsida da wancan ya karbi uzurinsu yayin da suka yi masa rantsuwa fa baya ahum ya musu mubaya'a wasta gafara lahum ya nema musu gafara a bisa zahirinsu to mu ne ukun nan wa arja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrana manzala mai tsada da amincin Allah ya bar lamarinmu yau ga Allah hatta qadallahu ta'ala fihi bizalika har ubangiji ya yi hukunci ga a gurinsa da wannan abin da ya ce wa faqala ta'ala wa alal salasati allazina kullifu da mutum uku nan da aka dakatar walaisa lazi zakara mai makon lifna wato bai zama daga cikin da aka abin da aka ambata ba mai makon lifna ta hallufa na anil gasuri ba zaman mu barin yaƙi zuwa ga barin yaƙi ba shi ake nufi ba a salasitin lazina kullifu ba ana nufin ukun da ba su je yaƙi ba abin da ake nufi shine ta khalifuhu iyana dakatar da mu da iyi ya ce kar a ƙara mana magana wa irja'uhu amrana ya kuma jinkirtar da al'amarinmu ya bar wa Allah daga cikin amman halafa lahu daga cikin wanda suka yi masa rantsuwar ƙarya wa atazara ilaihi suka kafa masa hanzari fa qabila minhu ya karbi wannan hanzarin da fili yace ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi kullifu din nan shine dakatar da mu ba rashin zuwa mai yaki ba wannan daga cikin tafsiri wanda ake samun sa daga cikin magabata ba da gundarin bakin larabci ba shi da a kansa ta sauka shi sa ya fassara abin da ake nufi da wannan wanda inda gundarin larabci ne za a iya ɗaukan cewa rashin zuwan su yaƙi ci ba haka Allah yake nufi ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito nan hadisi tambaya nake ai ai ban gama magana ba wannan abinda muka karanta na hadisin kabi ibn malik da tsaunawa za mu yi mu bi shi tinkan-tinkan akwai hukunce-hukunce na shari'a wanda za a iya fitarwa kamar yadda malaman hadisi suka faɗa za a fitar da hukunce-hukunce ya fi arba'in a cikin wannan abinda zan ɗan faɗa mana kaɗan a ciki wanda za mu lura da shi a cikin wannan shine musulunci yana son yi wa taya yan uwa murna in abin alheri ya same shi kamar yadda sahabban nan suka dinga tahowa ruwanullah alayhim suna ta tararsa su ne masa manna an ce halak ne sai aka ce ba waliyun dabu an so ya ma wuce halak ya wuce jazi'i mandubi ne in alheri ya samu dan uwa to ai masa manna sannan daga cikin wannan shine akwai halaccin idan aka zo da mutum abin alheri aka yi masa albishir yana iya cire wani abu na tufafinsa ya baya kamar yadda ka abu dan mali ya cire tufafinsa ba shi da komai sai shi ya bayar sannan a ciki akwai halaccin mutum ya ari tufafi ya sa don ya je biya wata bukatarsa domin ya ce wasta artu sauwai na ari tufafi guda biyu na je na bayar sannan a ciki akwai halaccin jagora mabiyansa an wanda abin alheri ya zo shi dan ta zo su kewaye shi kamar yadda sabai suka su kai wa annabi alaihi salamu lokacin da aka faɗi tuban da Allah ya karba da waɗannan manyan bayan Allah guda uku rizwanullahi alaihim sannan akwai halaccin shugaba idan ana tare da shi aka yi su'ul adabu ko aka wani kuskure yana da damar da zai iya ladabtar da wanda yake mabiyin nan a musulunci akan wani abu da zai iya mai da shi ko ya zama darasi a gurinsa ba zai ci gaba da yin wannan ba kuma zai hana waɗansu su yi wannan to wannan da yana daga cikin abubuwan da wato ake iya fitarwa a cikin shi wannan hadisi da da da kabu dan malik radiyallahu anhu ya faɗa sannan ya nuna mana mai girman yin mubaya'a ya ko nuna mana girman wato yaƙi da kuma haƙuri da sabon annabi alaihi salatu wassalamu suka yi kuma an nuna mana cewa sallama tana iya zama magana juyar da sallama ita ma tana zama magana domin da ya shiga gonar abu katada ya ce da shi assalamu alaikum bai ce da shi wa alaikum assalamu ba saboda annabi alaihi ya hana a yi musu magana to wannan dai suna cin abin da za a iya fitarwa a cikin wannan wato babu sannan kuma a cikin abin da muka sake koya a wannan shine duniyar kafirai tun a wancan lokacin har zuwa yau kunnansu sun kasa shi sun kasa kunnuwansu a cikin garuruwan musulmi su dinga jin me yake faruwa da sun samu dan wani abu da musulunci ya tsara wanda zuciya ba haka take so ba to yanzu na za su yi amfani da wannan damar su kangarar da musulman ga musulunci su kiransa don su wike su buɗa masa hanya ya miƙe kafa ya sheke ayasa ya abin da ransa yake so kamar yadda ƙasar rum suka aiko wani manomi ya kawo kayan cinikinsa kasuwar madina suka gayyaci kabu dan malik je can za su bashi sarauta to har yau har gobe akan haka suke yau din nan duk wahalhalin da biza take ta ƙasar turai da za a samu wani ya ce ya kangare wa iyayensa a yau ba za a kwana ba sai sun masa biza a yau duk ƙasashen a kowane gari ko iki yana daga cikin abin da musulmi za mu yi la'akari da shi cewa kuma in mutum yana kallon rayuwa da ma'auni irin na ido na fili na duniya to ba zai addini ba wannan gashi ce aka za a ba shi sarauta amma ana an hana magana da shi sai ya fahimci wancan kyalkyalban zane kuma abu ne wanda yake kama kalwainiya da an jima za a neme shi a rasa in yi yadda ya bi wannan wannan abin da yake dimin da'iman dahir in ya mutu zai je game da shi to zai asararsa zai yi asararsa to da ka sai ya zaɓa allah subhanahu wata'ala ya zaɓi manzon allah sallallahu ya zaɓi gidan lahira saboda haka ya je ya ƙona wannan sannan aka ce idan akwai maslaha idan takarda ta zo koda da sunan allah in aka bata za ta shiga wata wani hali to ana iya kona ta kamar yadda abin da suka rubuto akwai sunan allah a ciki ije ya kona domin shine ya fi zama maslaha to wannan dai yana cikin darasan da ake iya fitarwa daga wannan dogon hadisi na kabu dan malik suna da yawa hukunce hukunce za ka da sama da hamsin a ciki tunda ba fikihul hadisi din muka zo ake yi ba ina ga wannan ya isa ba mu haske assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam yawa daga cikin wannan din da mun wuce ran nan cewa fahimtar ranar yin tafiya annabi sun ranar alhamis yake in za a dawo kuma da rana da hantsi yake dawa alaihissalam shi ma darasi ne wanda annabi alaihissalam ya hana mai gida ya dawo garinsu gidansa cikin dare in ko ya dawo iyalinsa ba san dawo to ba zai shiga cikinsu ba ko ya kwana a wani makota ko ya sauka a wani guri kun yana da wani rakokakken guri jama ba zai shiga musu cikin dare ba domin wannan yana iya bayuwa a sami kokonto tuhuma ta shiga a rayuwa haka musulunci ya hana a shigar wa mata cikin dare matan mutum na aure an hana aji sa annabi ali ke zuwa da rana sannan kuma aka dawo akwai halaccin mutum ya fara da sallah ta godiya ga Allah da ya sa ya yi tafiya lafiya kuma ya dawo lafiya a kowane irin lokaci haka tafiya take gidatun min azabi yanki ne na azaba wani waƙe ce a azilu man yudriki illa ta zanniyan ya zara halar su faru man huwa raji'un in aka yi tafiya ba a san wanda zai dawo ba a zamanin da ana iya zuwa a faro mutane da yaƙi duk ribace su yara yaran matan duk a mai da su bayi tsofaffi tsofaffin matan a karkashe su mazajen su ma a karkashe su ma a ɗaure su zama su ne kuma za su dinga wa matansu bauta a inda aka tafi da su ya ana ta yin irin wannan to mutane suka je suka dawo sai a gode wa Allah da aka daina wannan musulunci ya yi ƙarfi an daina wannan abun an tabbatar da komai to tafiya akwai nankin azaba abubuwa suna iya faruwa marasa daɗi ana iya haɗuwa da wata dabba ta yi timbe tana iya kashe mutane ana iya shaɗa wani haɗari jirgin ruwa yana iya nutsewa da mutane a rayuwa irin teza ana iya karo abubuwa suna iya faruwa iri-iri don mutum ya gama idawo akwai halaccin ya sallah raka'a biyu ya gode wa Allah saboda ni'imar ya je lafiya ya wadawo lafiya ya tada iyalinsa lafiya to da a cikin wannan hadisin do akwai wa'annan darasan a ciki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh